ce sarkin zazzau misali suna shugaban sassan arewa gobe wata da kafin zuwa kawo kama magana ai kana cikin ko ba ka so eh wanda ta maka sai jiji amma ko ba ko ko ba ko ba kai ba ko yake bambanci kudu bil magana aka fara kudu bai shi kan bambanci a ala illiyina ne akan sauran aljannatai illiyina ita ce can kurewa ko a cikin aljannatan jannatul ma'awa jannatul na'im jannatul hulbi darul salam darul qarar firdaus to can a ala illiyina ita ce can kurewa cikin aljannatai baki daya a lahira yace to kamar inda illiyina wato ba illiyin ba misali daga firdausu daga firdausu in kan furje illiyina linda ba lokaci ne sannan bakwai zuwa arshi akwai tafiya mai nisa daga arshi zuwa can a jan ta daya gun maka dawo nan duniyar maka kuma sun dubu sabai daga arshi ta daya kace kana fahimci a sai biyu gun maka dawo nan duniya ka wuce sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ka wuce alfalaku tadwir ka wuce alfalakul markaz ka wuce alfalakul suzhar ka wuce alfalakul adnasi ka wuce alfalakul samin ka wuce alam alam sulkumati ka wuce alam almajarrat ka wuce alamun sudain ka wuce bahar baki ka wuce alhuyulul kulli ka wuce aljikumul kulli ka wuce al'arif ka wuce zubul muntaha ka wuce malakutul a'la jabarutul a'la hawutul a'la lahutul a'la nafutul a'la ka bi alamun ahuti alamun bahuti alamun zahuti alamun dahuti alamun wahuti عالم الهاهوت عالم الزاهوت عالم الهاهوت عالم الطاهوت عالم الياهوت الدنيوي عالم الكاف عالم الكافوت عالم الناهوت عالم الماهوت عالم الناسوت عالم الصافوت عالم الآهوت عالم الخافوت عالم الجاهوت عالم القافوت عالم الرافوت عالم الكافوت عالم الصافوت عالم الصاهوت عالم الجاهوت عالم الجاهوت عالم الصاهوت duk wutar ka je hijabul wahdaniya ka je hijabul fardaniya ka je hijabul azamat ka je hijabul ufrat ka je hijabul mulk ka je hijabul zumurud ka je hijabul ambar ka je baharul nur ka je baharul zulmati da san alamul fardaniya al'ala to daga nan ne za ka fara shirin zuwa aljanna daya kuma kamun ka dawo kamun ka aka ce gun maka dawo nan kasan mu nan ka ji kasa kasa muku su dubu kuma kana komawa ka kai ka komo haka nisanta daga ta daya zuwa ta biyu kuma haka ta biyu zuwa ta uku kuma haka ta uku zuwa ta uku kuma haka ta uku zuwa ta biyar shi ma haka ta biyar zuwa ta shi ma haka ta biyar zuwa ta shi ma haka na bakwai zuwa ta shi ma haka to daga firdausu zuwa shi zuwa illiyina shi kuma ya nufi wannan tafiye-tafiyen ninki dubu saba'in sai da cewa bambancin ulubul maktum akan sauran ulubai kan bambanci ilmiyin ne akan sauran aljannatai dan ba kan bambancin ne kan bane susa eh mutum ba mu su la tsaya kan bayanai eh suna cewa ranar final wasa ba ta kyau sosai to shi ko abu ya da basu dami rajin lalu shi ne eh shi ne yake cewa marrafa matar awliyai fauka matar qulubul maktum duk wanda ya daga darajar wasu manya manyan waliyai manya manyan qulubai yace wani ya fi shehu abu shi amma tijani da lalu ki faqat akatul buhtan hakika wannan kuma ya zo da wani yanke wani zunubi wanda ke suna suna buhtan buhtan shi yana gaban ƙarya yana gaban yi da wani shi buhtan sai ku kuma wa man atabil buhtan la'anahu Allah duk wanda ya nufi na cikin butan Allah ya la'ance shi menene butan wani dan uwanka ya wani laifi na zunubi wani sai ya gani shi da sai ka samu bace shi sai zai ya gaya maka shi yayi da wannan kenan shi bai baka labarin shi ta yayi jiba kai kuma da ya gaya maka baka gani ba ba a gaban ka aka yi ba ka ji gaban labari zai kuma ka ji maka butan daga ta wallahi na shi a bakin da baya ƙarya ka yi bautan jina to sai alfasadani da jana shi kuwa duk wanda yake wani wani ya fi ko tijani to ya zo da bautan ma'ana kullum la'anahullah magana ne da ƙarfi fa duk wanda ya daga wani wani yace ya fi ko tijani ko Allah ya la'anta Allah ya la'anta وقال سيدي محمود الكردي رضي الله عنه ما هلك الله في الاولياء من هو افضل من القطب المكتوم ولا مثله har yanzu dai shehu Muhammad Kurdi radala muke cewa Allah bai halittu wani waliyi ba a cikin waliyai wanda za a ce shi wannan waliyin ya fi kudubul makasumi to Allah da so ne kamar shi ba shi ku jani da zalama sai ku jani da zalama yake cewa da kanki yace Allah bai wani waliyi kamar ni ba don ba zai yi ba Shehu Muhammad Gali radiyallahu anhu ne yake haba yasu ka mantar magana jilani ce kafa shi ya fito ya sake yin kowar wali ya ce aji na yi irin ne wuyan waliyan da su na farko har yanzu a zamanin shi amma baya nufin kudu bala makasu musu abin da faɗa bane shi ne muhammadu gudu muhammadu gudu bisa allah da sun wali ba wanda za a ce ya kai kudu bala makasu balle a ce ya fi ba a haka ba وقال القدب وقال القدب مولانا عبد السلام ابن مشيخ رضي الله عنه ياتي رجل في اخر الزمان يقال له القدب المكتوم من كان كارها لاتباعه يموت كافرا الا اذا تاب in ji Abu Salam ibn Mashish da shi ne dariƙan salaniya ne dariƙan salaniya yace nan gaba wani babban wani zai zo wani babban ulubi da ana ce miki kudu bil makatun ba kai inkari so ki zan ba ba kai inkari so ki zan ba man kana karihan li asba'i duk wanda yake inkari mabiyan so ki zan yace in dai da kuma ce ya mutu kafira ya mutu kafira ya mutu kafira ba maganar ko su gane kanki ba in kari akan mabiyan shi su dole in da ba sai ya mutu kafi insha Allah salam ibn mashiq ya dariƙan sarrawiya radiyallahu anhu ba maganar wani su asosai shi ba rige-rige sai shi ya wuce nan makatu a jirgin makatu makatu mun makam wanda makamin da zaɓe ba a san wani kujera ne ba wani makami ne ba ya wuce hatamu ya wuce katamu mana ya wuce waliyai ya wuce rukaba'u ya wuce rukaba'u ya wuce rukaba'u ya wuce autadu ya wuce abdalu ya wuce afradi ya wuce haya ya wuce rijal da gaibi ya wuce rijal haki ya wuce rijal kumal ya wuce rukaba'u rukaba'u rukaba'u autad abdal afrad haya ya wuce agadabu ya wuce agawaku ya wuce muqamin hatam ya wuce muqamin katam ya wuce mukamin a a a ma'anin a a amin gata gata to daga nan an ce mukaman da ke gaba sun ci dubu ɗari amma sanin na gaban wannan sunanta haramun ne ko wani ya san ya zama haramun ne yanzu wanda ma yake inkarin mabiyan sauti jami'a manya-manyan mukaddaman tijjaniya in dai wasu ba su ya mutu kafi na masu kawai lullu man kan tabbatar duba itinatu in ji kudu da makatun yace azaba Allah ya tabbata ga dukkan mai zagi na ko mai zagin jama'a na in kai fada ba wasa ba ba wasa kalma ne na kun fa yakunu na kun fa yakunu ne wa qala al imam al junayd al fi janar jalanu فسجدت انوار الاولياء اجمعين لنور القلوب المكتوم كما سجدت انوار الانبياء لنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الامام العائشه الصوفيه الإمام الشيخ سميد الثالثي رضي الله عنه يا شيخ Allah ya tara annuran waliyai annuran ƙudubai annuran siddiƙai annuran shahidai dukkan arwahu su baki ɗaya sun yi sujada sun sallama ma ƙudubul makatum kamar yadda Allah ya tara ruhin annabawa da manzanni duka suka yi hijira suka sallama ma shugaban annabawa da manzanni annabi Muhammadu na sallam wada na takwas wa a cikin manyan waliyai wanda suka bayani da suke bayani samun jin su tijani da jalan eh kafin shi annabi mu an bar da shi wa bashiran da rasulun ya ci min badi ismuhu ahmadu wani kuma manyan waliyai su fadi wa qala sayyidi illan bin ahmad al-maghribi al-marji radiyallahu anhu shi ma wani wani tsarfin shaifi Muhammad Illan dan shi Ahmad Al-Maghribi Al-Marji yace naudar naudar umri ila akhir zaman yace da a ce Allah zai sa rayuwa na ta tsawo har in kai karshen zamani la kuntu muridan li ubil maktul Abdul Abbas at-Tistani yace na rantsa da girman Allah da na zama muridin ulul maktul ya annabi Muhammad inda ba don kalmar Allah da rahaman shi ba irin waɗannan jama'a shi da jami'a irin irin mai mu mu kuma ku inda ba don kalmar Allah ne kuma ya ɗibo mu ba da irin wannan manyan wajen su ne za su mutu gaba gaba almajirai mabiya burujan kudu da makatun to kai kalmar Allah ne zai zai jawo mu a kawo mu ku ga ku jagori sai ki abin da ka ba ku irin su shi kullu bidin al-bashari shi ma wani sufi ne yana tsananin san shehu janiyar jalalu yana tsananin san kullu maktum shehu wani gudun wali kuma waliyin ma sharifi ne amma shi mai an karo da kullu maktum tun ne zaka ce mu je nan gaba wani lokaci ba yanzu ba sai mun gaji yace ba ga gaji ba irin suka yi ba yace sai yace kai ni tun yanzu zan zama jari garkuwar ulubul makasai in ka matsa wallahi zan kuma saka a gaban jama'a kai sharifi ne ni sharifi ne ne an ka'idar su wannan ulubul makasai ko su ya ɗauki kuɗi ɗin so san wannan mutum ya ɗauki san shi wallahi ba sai a ƙasa kawai jini na zuba ya ci in kai waliyu ne ka cika ka cika to ka ɗauko kanka zai haɗe jikinka ni ko zan iya hada amur ibn maktum ya fi gaya magana ya fi gaya magana ya maka mulidan suka dinga ba shi hakuri suka dinga ba shi hakuri wani wani bakare akwai wani yi wanda halwa shekara guda su dace su ba shi ba sa wanda ka ba shi haka ba shi kuma a gulita nan da ba shi kai ce ta shi koma inda kake da umarnin ibn maktum duka ya kuma ya haɗe sai wali ya zube ya faɗi ya sallama ba ku duka maka sun eh قال سيدي عبد الرحمن الثاني جلاله ياتي رجل جاهل الزمان تكون فضائل اصحابه كفضائل الصحابه رضي الله اجمعين شيخ عبد الرحمن الثاني رضي الله عنه شنو قد يجي يكي وانا مكن زوجنا كان زماني صحابه ذات زمو درجه Allah zai ba sahabbai shi daraja kamar yadda ya ba sahabban annabi sahabbai shi sahabban annabi shine magana da annabi ke gaya ma sai tijjani zalanu an tanna al-aminin wa kullu ma habbaka al-aminin ashabuka ashabi wa fuqara'uka fuqara'i wa tilani tilani zati ya subhanallah kana dariƙa ga sunna ba san komai ba san kowa ba amma Allah ya sa an rubuta ka daga cikin littafin sahabban annabi Muhammad ya sa a rubuta ka a cikin sahabban annabi ba ka da shekaru ba ka da ilimi ba ka kawa ba kuɗi ilima ba dan kowa ba dan komai ba ba wani daraja ba komai kasancewar ka karo kuma kuma da maka to sai Allah ce an rubuta sunan ka cikin sahabban annabi iya ma kana saka haka kai kawo ma bidi sabila kana so Allah ya dade ka zama wali ko wani sajidi ko wani kasifi ila ma kana so ana ko ko ko ko ana ikaru ka kai wali ne ina ko kai kudi bi ai ka wuce nan kai sahabi annabi ne ran da aka baka wazifa kuma ko na ta nema sai dai ka sai ta hali gurin da an ga ayi masa dabai shigen sa firiji amma martaba ta kure daga ran da aka baka dariƙan kulubul makatum faɗa albabin hadirin hasin wanda suke zaune a wajen sai suka ce miki a hadirna an ƙi sulhi ba mu labari wane ne sunan shi ko kuma ya tsubu menene alkunyar su faɗa lahun ismu ko almasuhun sai yi ji ahmadu ibn muhammadu ibn muhtar a cikin wurin jalan yace sunan shi masuhuri a sai shehu ahmad ibn muhammad ibn muhtar ko kuma ya tsubu ay laqabuhu al-maktum ana musu da tafiya shi ne kudub na makasum na goma wa qala qulub tihani alwazani rajalla anhu baytullahi yadur bi diyarina fi kulli sanatin sab'ina marrat lakin bi amrin qulub al maktum abul abbas at-tihani ولا يمكن الجهد في أدية الله شيخ القلوب التحاني الوزاني رضي الله عنه يتي مو قلوبي يتي مو قلوبي amma wasan da ke haji so ɗaya a shekara su muko ƙulubai ƙaban da kanta a shekara ta kan zo ta yi ɗawashi a gidanmu ɗawashi bakwai sai ta kan so saba'in a shekara a shekara ta kan zo su saba'in tana ɗawashi muna ci tana kewaye mu yace amma da umarnin ƙulubul maktoyi yace bai kamata ba a yi jayayya da baiwan Allah ya zanye eh sannan wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ya ce ran da Allah yake so ya bayyana abin imam ali karamallahu wajahu idan ya je daji ne ya hau farautar naman da za a sa a miya na ranar da ya ji sai hango sabarewa ya da ne kan mata da ta tsalle shi ya ce bismillah ita kuma ce sai ku ahmadu sai ta tsalle ku za ku shan kilomita guda ya ƙara jin da ta bismillah zai kama ta gaske sai ku ahmad ta tsalle haka har sau bakwai to da maka san kofar gida ilimi ne sai gane akwai magana sai kawo gida wasu annabi muhammad sallam sai ya rasu lallahi na je daji da hanyar farauta amma ka ji abin da faru na zo ta barewa in zan kama sai ta bismillah ita ba ta tsalle ta ce sai ku ahmad ya rasu lallahi wannan wani mutum da kofar ya ne yace ai wani mutum ne zai fito a cikin Qur'an ka kai amin eh wani da zai a cikin jama'an ka a cikin Qur'an ka man ahabba al-arjit ala qulub al-maktum man ahabba al-qulub al-maktum faqad ahabbani wa man abgada al-qulub al-maktum faqad abgadani duk wanda ya so qulub al-maktum ya so ni kuma duk wanda ya ki su yaki daga nan za ka ji a gaba وقال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه من تكلم في القلوب المكتوم بكلام سوء يموت كافرا الا ان يتوب shugaban siddiƙai sani ismaili in kuma tilkari sai da abubakar siddiq radiyallahu ya ce duk wanda ya bakar magana mummunan magana da kulbul makatum yace lallai zai mutu kafiri in dai ya mutu bai tuba ba in shugaban siddiƙai وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معرفة القلوب المكتوم أصعب من معرفة النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومشهور والمكتوم لا يعرف أحد حتى الأنفون في الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتي سن القلوب المكتوم بسن ما نجي يا سن النبي ويا يا سن ماما النبي ويا بمسك النبي متمم مشهوري معروفي كوا يا سيد kowa ya ji da shi sai dai kafirai amma kuma mutum kuwa shi kudi shi ne musulmi ne ɗan uwan shi da ya samu masu kare a kan shi ya fi koyan musu wa qala sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu la yaqdalu ahadun ala man sabata qulubul maktum hatta al malaikatu inji inji sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu yace ba wani wanda ya san darajar qulubul maktum har malaiku har malaiku kamar tambayar da aka gudu janin menene ma'anar kurwa ga tun sai ce al-maktum huwa allazi katama billah ala jami'i halqihi hatta al-mala'ikata wan nabiyina la ya'rifunahu illa sayyidul muttaqin وقال سيدنا علي كرم الله وجهه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ka bani kana kudu makasum cewa wane ne kudu makasum ma ismuhu menene sunan shi wal abu da laqabu shi fa qala sai annabi ce ismuhu ahmad wa laqabuhu at-tijani yaharuju miki yaharuju min zurfi fi akhir zaman tabruzu zatuhu tabruzu zatuhu ala zawatil awliya zatin shi za ta rika ba da madadi akan dukkan zafin waliyai baki daya wato ruhin shi za ta rika ba da madadi akan dukkan ruhin waliyai baki daya kama tabrubu zati ala zawatil anbiya wa rusul kamar yadda ruhi na take ba da madadi da ruhin annabawa da manzanni baki daya wani bin makasiri haka annabi ga mutum na aliyu yace na tambaye annabi cewa wane ne wannan mutum da zai in bare wannan sai Allah ya faɗi sunan shi yace sunan shi Ahmad to lakabin shi ba ce at-tijani rige rige ba yace zai fito a cikin Qur'an a ƙarshen zamani a ƙarshen zamani ruhin shi ke ba da marji da dukkan ruhin wani yayi al-maktum al-maqam halifan al-idlaqi shine Maulana Barham ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد لا بهتان إذ أنني خليفة التجاني موهبة من أحمد الأدناني أنا القلوب دوس الوقت في كل حالة أنا الشيخ إبراهيم شيخ الملكة وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا وهل أبصرت عيناك مثلي سائرا سلوكي وجذبي والأمور فلوسي yace kai muridi kai saidi kai wali kai kulidi ka taba ganin wani wali ko a bacci ko a bayyane ko wani kulidi wanda ga tafiya ga martaba ga mukani amma ga zahirin shi daidai kuma faɗin shi daidai ga su bai na ambaniyar ilimai ka ɗauki kuma wannan mutumin wa hal absarat aynat ahlama ishatan min al-abd fa huwa alhamdulillahi kulluhu yace idan ka ya taba ganin wani wali wanda idan wanda ko ni na ki ko ni ne ko wani wali kayatarwa ga daraja ga ilimi ga masaba ga ga na kamala alama ita kan ko a wajen rayuwa a cime kyau a sha mai kyau a sa fitira mai kyau ka taba ganin wani mutum kai wannan barhamu to huwa alhamdulillah kulluhu ko ni na ki alhamdulillah eh shi komi na shi alhamdulillah ka da gano wannan wani kuma wannan yace ba haka ba shi ra'ayi tudra ra'ayi tudra irfani idan mu je dubana kuma ce ne yake so wa kullum man ka tijani bi kabbi duk wanda bi kabbi jani na ina ta hannun rana wato irin shi shehu Amir Harrazi shugaban wanda ya fara karɓar ɗan tijaniya a duniya baki ɗaya sannan haraji shi ma yana ƙasa na ne in kifar hamu yace ga afkar karfi na suna biya ta sirrin fatiha sirrin ziyara ba ku komai amma shi domin da biya ya bar duniya ya su ne an ɗauki muku ne daga gare ni irin su sau ali kamasi ne duk sahabbai ko tijjani ne su shehu muhammadu bin abin nasar sahabi ko tijjani rajalan su shehu muhammadu nasarani sahabi sai su jami radiyallahu anhu su su abdullahi bin ballani al-misri sahabi sai su jami su su dan ibn sufyani radiyallahu anhu sharifi sahabi sai su ashur al-kibrit al-ahmar ashur abdul wahhab al-ahmar sahabi sai su jami dan hannun dama ne kusa kusa mutum su abdul malik al-alawi ad-dariri wanda kullum ya zo ba da karatu sahabban nan a bayyane sai ga annabi a bayyane wallahi a bayyane kullum ya bada shehu abdulmalik alawi abdari radiyallahu anhu shehu ali sakiwi radiyallahu anhu da ba kadire ne ya zo dari ko da bilani yace da muna jin labarin an ce ya kuɗi daga sani ya wai wai ya ci sai kore kore gaske ne mu ma a gun su ke neman mata yace a ranar daga dajin bilani ko ina ba su gidan ko su jani radiyallahu anhu irin su ali ani lafi shi ma ta da shi jani shi ta jani sun yace aliyu amilatu kujeran da yake kai ko ku da bayan duk duniya tun daga adam ya san kira dubu ake samu mutum daya ya hau kujeran yace amma a yanzu aka mutu kara dubu uku ba a samu wanda ya hau kujeran ba sai yanzu aliyu amilatu ke kanta ya hau kansa in bai rubuta ne ba so ki dace ina ganin su a fadin Allah ina wuce suke gani na wuran nan shi ma sai ya dawo sun ramu so tsani ilgalamu ita da dalika so ki gani ya fira rawani ta bi gida shi ne suke da dauka ya sa a cikin yin su bare yace da yasa a kai sai suka mai ya ci fama kai kan da mota ne ya ji mata suna ta ba ta kai ta ka bar su ta ba ya ji mata sun mishi yawa tasannin sun mishi yawa asrarin sun mishi yawa ya yi da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah shi da rafi da nan yaji idan ka da ya yi da ita ne ta ita ne ta bar ta ita da bar ta nan Allah ka ji martabar ba amma rawani kawai ya sa kajin da ya zama rawani hula kawai ya sa hula rawani mahkumul maqam shi shehu muhammad al-buqaili radiyallahu wanda shi ne ya shehu jani da gidanki din ya shi al-lima da ya gama sai ce ga da shehu yace a yace aljanna yace ce wannan ka samu tun da kan tare da ni abinda da kake haihuwa yace ni kuma ne maka lamuni a wannan watan masu ka samu ciki yace alƙawari in dai mata da muke wannan wasan zan samu sunanta so su garbe ni kuma in dai kai ne haka ni ko til a yau na ba su dalilin su jami'a ka ji an yi abin tun ba ta mutu shi ba aka ban dalila shehu ahmad al-bukaini radiyallahu anhu ka shehu muhammad al-gani ashraf al-hasani wanda yana lazimi daki ya faɗo har aka sallama aka aka haɗe bai san ma abin da ke ba aka haƙe ɗaki aka shiro shi ina lafiya lafiya ya ce ba ɗan ɗakin ya faru maka kyanin ba sani ba tsaban humuri da tafiya tunanin sun zafin Allah su shehu Muhammad Fatih al-Alawi an shinji'i rajalanu su shehu Ahmad Sukai rajalanu su shehu Ahmad Abdullahi rajalanu duk sabon su janne su shehu Muhammad Nafarani su shehu Muhammad Ibn Arabi al-Hakimi rajalanu wanda shi ya kai da yana ganin annabi Muhammad sallam so 24 a kowace rana so 24 a kowace rana annabi a bayyana zai zai bayyana miki inda mai ya bashi bayanai ƙara mishi abraru ya ƙara mishi daraja sarai shi ma muridi ne so tijjani radiyallahu anhu so Ibrahim ar-Rayyahi radiyallahu anhu so Sheikh Ibrahim ar-Dakkali radiyallahu anhu so Al-Sharif al-Hasani الشيخ محمد الأمين الزيزي رضي الله عنه الشيخ محمد النجيسي رضي الله عنه الشيخ عمر التركي رضي الله عنه wa'annan duk manya-manyan tijaniya ne sannan mu kuma ga masoya mu ma sai tijaniya ce mu kanmu mukan kwanta mai bacci amma duk wanda suke ibadu a bayan ƙasa baki ɗaya tun daga mutane da aljannu da mala'iku da ruhanai Allah yana ba mu duk abin da suka samu fiye da ninki dubu ɗari yake wa inna jamil awliya laysa fihi man yadkhulu kafat ashabahu aljannata bila hisabi wa la iqabi wa law amilu min adh-dhunub ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wahdi shine wanda yake yi illahu da sadina thawabul anbiya'i wa qala rajulun thawabul a'mali aw al martabati qala thawabul a'mali wal martabati alaykum bi shukrillahi fi kulli lahadatin ala ni'amin fadat wa ammat wa hasati yace ba abin da nake maka gudu su ka gudu gode ma Allah da Allah ya ba ku imani ku zama musulmai kuke san annabi Muhammadu kuke addinin annabi Muhammadu kuke salatin annabi Muhammadu sallam kuma ku zuwa cikin masoyan kudu bil makatun kuke dariƙan kudu bil makatun wanda suke yi su ƙara zaki dantse wanda ba sa yi su shigo ciki yana cewa wa man kana ya hawana kal ya fi lima hallina wa ya dakhulu fi maskadat al qalbi ko wanda yake yana so na to shigo gudanmu ita bada hita mu ya fashi ganima ya fashi ganima da arziki a gidan kowa kuma ba a gidanku a gidan nan gumma a ɗakin ku a ɗakin ku gumma hannunka eh gumma hannunka to Allah ya ba mu arzikin zahiri da fadini alfarman sai na Ibrahim alfarman sai na Amr Tijjani alfarman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana wannan shine karshen tafsirin mu na bana shine karban mu kenan da muka yi masoya tuna mun yi tafsirin mun yi surori ko yau kuma mun koma gida dama a gidan muke ba mun manta bane اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والهاشم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وآل بيته هذا قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah mai mata mana Allah mai mata mana Allah mai mata mana man Allah da Allah bar da gobe juma'a da safi insha Allah karfe goma za mu bar nan za mu je ziyara ka dole gidan sai da mun boki rajalan Allah ya yarda goma safi za mu bar nan in Allah ya yarda Allah da barin nan goma safi duk wanda zai wajen kamun goma kenan zai zo wajen goma safi za mu bar wajen in Allah ya yarda za mu fito muna sanar da duk wanda ke da hali